الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور مهدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 28 ga watan jumadal akhir hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da sha tara ga watan sha biyu miladiya ta biyar kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka ko wannan masallaci da ke karkashin wannan cibiya ta uwar mominai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan guwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'ar tirmidhi na sheikh abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 22 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun karanta babi na 78 babu ma jaa anna tahta kulli sha'ratin janaba babun da yayi maganar karkashin kowane gashi akwai janaba idan janaba ta kama mutum to karkashin kowane gashi akwai janaba wannan hadisin bai da inganci hadisi ne wanda yake da'ifi da'iful isnad mun karanta babi na 49 hadithin da Allah wa babin da yake cewa ma ja'a fil wudu'i ba'da al-ghusl babin da yazo na yin alwala bayan an gama yin wanka wannan shi ma mun karanta hadithin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin alwala bayan yayi wanka in yayi wanka wankan shine yake zamantowa madadin alwala baya sake yin wata alwalar bayan yayi wanka mun karanta babi na 80 babu ma ja'a idal taqal kitanani wajabal ghusl wato babin da yake magana cewa idan ainihin wato al'auran namiji da ta mace suka haɗu to wanka ya wajaba wa illam yunzil wannan shine wato abinda babin ke fa'idantarwa idan taqal kitanani wa faqad wajaba al-ghusl shi ma mun karanta hadisan da ke karkashi kuma mun tattauna game da hadisan sai babin ma jaa annal ma'a min al-ma' wannan shi kuma babi ne na 81 amma hadithin da muka karanta a ciki hadithi ne mansuhi ma'ana an shafe hukuncinsa cewa sai in mutum ya fitar da mani sannan zai yi wanka ko da ya kusanci iyali to ba zai wanka ba sai ya fitar da mani wannan a farkon al'amari haka abin yake a farkon musulunci haka sha'anin yake amma daga baya an wato wasu hadisai sun zo da suka shafe wannan hukuncin da yake nuna cewa in mutum ya kusanci iyali ko da bai fitar da mani ba zai yi wanka mun karanta babi na 82 ma jaa fi man yastayqizu fayara balalan wa yadhku wala yadhkuru ihtilaman hukuncin wanda ya farka daga bacci sai ya ga wandansa a jiki ma'ana ya ganshi ya ga danshi a jikin wandansa amma ba zai iya tuna mafarki mafarkin ba ma'ana mafarki yayi ko ba mafarki yayi ba shi da ya tashi ya ga wandansa a jiki to ina hukuncin wannan jikewa da ya tashi ya gani shin mani ne ko ba mani bane wanka zai ko ba wanka zai ba to shi ma mun karanta hadithin da ke karkashin wannan babi inda nana Aisha radiyallahu anha take cewa an tambayi manzon Allah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yajidul balal ga mutumin da ya samu danshi a jikin tufafinsa wala yadhkuru ihtilaman amma shi ba zai iya tuna mafarkin da ya ba qala yace yaghtasil manzon Allah ce zai wanka وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا sai kuma wanda ya mafarki amma gashi ya yi mafarkin ya iya tuna ya yi mafarki amma da ya tashi sai ga bai ga wani dan shi ba a jikinsa ma'ana ba abin da ya fita a tattare da shi ƙala shi kuma sai ce la gusula alaihi ba sai ya yi wanka ba to anan ne ma ummu salama radiyallahu anha take cewa hal alal mar'ati ko hal alal mar'ati tara zalika gusulun shin macen da ta ga irin haka ita ma hukuncin iri ɗaya ne za ta yi wanka qala na'am inna nisaa shaqa'iqur rijal mun karanta babi na 83 ma ja'a filmani wal mazi babin da ya magana akan mazi da kuma mani shi ma mun karanta hadithin Ali radiyallahu an da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama anil mazi game da abin da ya shafi mazi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce minal mazi al wudu wa minal mani al ghusl in mutum ya fitar da mazi alwalarsa ta kare da haka sai ya sake yin alwala in yi tsarki idan kuma mutum ya fitar da mani shi kuma wannan sai ya yi wanka ƙalal mu'allif rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a fil mazi yusibu thauba babun da zai magana akan ina hukuncin tufafin da mazi ya taɓa ƙala haddathana hannadun قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد هو ابن الصباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المزي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المزي مثل هذا وقد اختلف أهل العلم في المزي يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزئ إلا الغسل وهو قول الشافعي وإسحاق وقال بعضهم يجزئه النضح وقال أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء أبو عيسى الترمذي كتشوى هناد بن الثري يا زنتد موانا حديثي shi kuma hannad yake cewa abdatu ibn sulaiman al-kilabi kenan ya zantar da mu wannan hadisi an muhammad ibn ishaq daga muhammad ibn ishaq an sa'id ibn ubaidin shi kuma muhammad ibn ishaq ya ji wannan hadisi daga sa'id ibn ubaid huwa ibn sabbaq wanda shi ake shine ibn sabbaq shi sa'id ibn ubaid an abihi shi kuma ya ji wannan hadithi daga mahaifinsa an sahal ibn hunayfin daga sahabi sahal ibn hunayfin radiyallahu an qala yace kuntu alqamin almazi shiddatan wa ana'an yace na kasance ina haduwa ina fama da tsanani da wahala game da mas'alar mazi fa kuntu ukthiru minhu alghusla na kasance ina yawan yin wanka saboda fitar mazi فذكرت ذلك لرسول الله سهل بن حنيف yace sai na ambace wannan matsala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhu anhu na kuma yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya game da mazi din nan shin wai wankan nan da nake yi ba wani sassauci domin shi da ya fitar da mazi sai yayi wanka kuma gashi Allah ya jarabce shi da yawan fitar da mazi har sai da ya fuskanci wahala da tsanani a rayuwarsa saboda yawan wanka da yake yi saboda fitar mazi faƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce inna ma yujzi'uka min zalika lodo ai duk wannan fitar mazin da kake ta samu wan alwala ta ishar maka ba bukatar sai kai wanka faƙultu ya rasulallah na ce ya ma'aikin Allah kaifa bima yusibu thawbi min to yaya hukuncin kuma abin da yake tabawa na tufafi wato abin da mazi ke wato tufafi da mazi ya taba shi shi kuma ina hukuncinsa qala manzala ce yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in ai shi kuma wannan ya ishe ka ka ɗebi tafi guda na ruwa fatandaha bihi thawbaka ka yayyafa wannan ruwa a tufafinka haythu tara annahu wato asaba min inda kake ganin kake da tabbacin ya taba sai ka ɗebo ruwa sai ka yayyafa ka yayyafa a gurin shikenan kenan kaga mun samu hukunci guda biyu shi mazi din ba wanka za a yi masa ba za a yi alwala sannan inda mazi ya taba shi kuma mutum sai ɗebo tafi guda na ruwa sai ya yayyafa a gurin shi kenan duk da cewa ibn ishaq mudallis ne ya shahara da yin tadlisi kuma idan malami yana yin tadlisi kuma ya ruwaito hadithi da an'ana ba a karba har sai in ya sarraha bi sama ya ce ya ji ko sami'itu ko haddathana ko akhbarana ko amba'ana to yanzu gashi ibnu ishaq ya ruwaci wannan hadisin sai an sa'id an sa'id bin ubayd kaga yayi amfani da an ana gashi dama yana da mas'alar tadlisi gashi kuma ya ruwato hadisin da an ana to amma suka ce ya ruwaito hadisin an sa'idin bil an ana wa inda abi dawud bil tahdid shi sa wannan iskalin sai ya kawo ya ruwaito wannan hadisin ta wannan hanya da imamu tirmidhi ya kawo da an ana shi ainihin wato muhammad ibn ishaq ya ruwaito wannan hadisi ya ce an ya ruwaito shi da an kuma gashi bai sarraha ba to amma akwai ruwayar da wato abu dauda ya ruwaito shi kuma ya sarraha bi tadif akwai muhammad ibn ishaq ya ce wannan hadisin ya ruwaito shi bi hadisi da haddasa kenan waccan matsala ta ruwaya da farko wannan ta warkar da mu wannan matsala na fata gane da ba a samu mata sai a tafi tantamar ingancin isnadin domin shi muhammad ibn ishaq mudallis ne kuma ya ruwaito ruwayar da an ana wanda ka'ida in malamin mudallis ne yana yin tadlisi to in zai ruwaito hadisi sai dai ruwaito shi da ainihin wato tahdis ya ruwaito shi wato ya sarraha bi tahdis to a ruwayar abi dawud ya sarraha bi tahdis din da haka wannan hadisi yana ɗauke da hukunci guda biyu kamar yadda muka ambata na farko hukuncin mazi dai na jasa ne sannan na biyu in ya fita mutum yana da alwala alwalarsa ta karye sai ya sake wata sannan inda maziyin ya taɓa na tufafin mutum mutum zai ɗebo tafin ruwa guda wato tafi guda na ruwa ya yayyafa a gurin ƙala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadithi ne wanda yake hasanun sahihun imam abu dawud ma ya ruwaito shi da ibn majah wala na'rifuhu illa min hadithi muhammad bin ishaq sannan ba mu san wannan hadithi ba sai daga hadithin muhammad ibn ishaq fil mazi game da mas'alar mazi mithl hadha to amma kamar yadda muka faɗa muhammad ibn ishaq yana yin tadlisi amma an samu ruwaya da ya ruwaito hadisin babu an ana wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fil mazi malamai ma'abota ilimi sun yi saɓani game da hukuncin mazi yusibu thauba da ya taɓa tufafin mutum ƙala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce yujzi'u la yujzi'u illa al-ghusla suka ce idan mazi ya taɓa tufafin mutum babu abin da zai isar masa sai wankewa kamar yadda ya tsarki ya wanke al'aurarsa to haka gurin da maziyin ya taba a tufafinsa nan masu ya wanke wa huwa ƙaunar shafi'i wannan ƙauli ne na imamu shafi'i wa ishaq sun kuma yi hujja ne bi hadithi ali da hadisin sayidina ali radiyallahu an hadisin sayidina ali wanda ya aika miqdad bin al-aswad kuntu rajulun mazza'an فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني ko yace fa arsaltu al-miqdad bin al-aswad da haka da yaje miqdad bin al-aswad sai manzala yace yaghsilu zakarahu an gane ko akwai ruwaya da ya amfani da al-ghusl akwai ruwaya da aka yi amfani da annadhu yayyafawa to suka ce kalmar annadhu tana zuwa da ma'anar al-ghusl shi sa suka tafi suka tafi kai tsaye wajen kafa hujja akan lalle inda mazi ya taba sai an wanke suka ce hujjar su shine hadisin sayyidina ali domin a cikin lafazin hadisin an yi amfani da wankewa wa qala ba'dhum wasu cikin malamai kuma suka ce yujzi'uhu nadhu inda mazi ya taba a tufafin mutum yayyafa ruwa ya wadatar masa aka ce to ai ga wayancan malamai na farko sun ce lalle sai an wanke sun yi hujja da hadisin sayyidina ali sai suka ce ai hadisin sayyidina ali magana tsarki yayi gurin da mazin ya fita gaban mutum dan aka yi magana wankewa amma tufafin wannan hadisin ya ce yayyafa ruwa ya wadatar aka suna nan akan cewa inda ya taba in mutum ya ɗebo tafi guda na ruwa yayyafa yayi wa qala ahmad imam ahmad bin hanbal yake cewa arju an yujzi ahu nadhu bil ma yace ina fatan yayyafa ruwa ya wadatar masa ina fatan in yayyafa ruwa ma ya wadatar an gane ko babu ma jaa fil mazi fil maniyyi yusibu thawba babin da yazo na ina hukuncin mani in ya taba tufafi yanzu mun ji hukuncin mazi in ya taba tufafi lalle mazi najasa ne in ya taban ya fita sai an wanke sai an kuma sake alwala in mutum yana da alwala inda ya taba kuma sai an zuba ruwa to shi kuma mani ina hukuncin mani in ya taba tufafin mutum qala haddathana hannadun qala haddathana abu muawiyata an al-a'mash an ibrahima an hammam ibn al-harith qala ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرق وإن لم وإن لم يغسل وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن حمام ابن الحارث عن عائشة مثل رواية الأعمش وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وحديث الأعمش الصح أبو عيسى الترمذي كتوى حناد بن السري يا زنتد سوى حديثي شيكما أبو معاوية يا زنتد سوى دقاء الأعمش أعمش شيكما يجي حديث كويا رويتوش دقاء إبراهيم shi kuma daga hammam ibn al-harith qal hammam ibn al-harith yake cewa dafa aishata radiyallahu anha dhaifun wani bako ya sauka a wajen nana aisha radiyallahu anha fa amara lahu bi milhafatin saura sauda wato safra sai ta yi umarni a kawo masa mayafi safra wanda yake yalo wato kamar irin kayi bako kai masa fulo da bedsheet ko wato mayafin lulluba ko ko na shimfidawa a ƙasa ita ma da na Aisha da yazo sai ta aika masa da mayafi safara wanda yake da kalar doruwa dorawa ma'ana yalo fanama fiha sai yayi bacci ya lulluba da wannan mayafi fahtalama cikin dare sai mafarki sai mafarki da haka sai ya lura cewa mafarkin nan da ya fitar da mani kuma ya bata mata wato wannan mayafi da ta bashi fastahaya an yursila biha sai ya ji kunyar ya aika mata da mayafin nan wa biha atharul ihtilam akwai alamar mani a jikin tufa a jikin mayafin faga masaha bil ma da haka da ya tayi sai ya tsoma shi a cikin ruwa an gane ko thumma arsala biha da ya tsoma a cikin ruwa sai aika mata da shi an kawo masa mayafi a bushe ya mai da shi tsamo-tsamo faƙalar aishatu na na aisha radiyallahu anha sai ta ce lima afsada alaina saubana ta gane ce dan me yasa ya ɓata mana tufafinmu ya ɓata mana mayafinmu inna ma kana yakfihi ai da kawai ya ishe shi an yafrukahu bi asabihi da gari ya waye yaga abin da ya faru sai kankare shi da da fardi wato da asabihi da yan yatsunsa wa rubbama faraktuhu min thawbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam tace sau da yawa ina kankare shi mani daga tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi asabi'i da yan yatsuna sai sa dan yatsa na sai in kankare shi ya riga ya bushe in an kankare shi kawai sai a kade shi shikenan ba sai an wanke ba to wannan hadisi da shine malamai suka karu juna sani shin mani najasa ne ko ba najasa bane ikhtalafa ulama fi daharatil mani fi daharatil mani al-adami malamai sun kai sun kawo sun kai ruwa rana game da hukuncin tsarkin maniyin dan adam shin maniyin dan adam dahiri ne ko najisun ne imam malik imam abu hanifa su kam sun tafi ila najasatihi sun ce maniyin dan adam najasa ne sai dai shi imamu abu hanifa ya ce duk da najasa ne in ya bushe in an kankare shi yayi ba sai an wanke ba amma shi imam malik yana da ra'ayin ko ya bushe ko yana danye wajibi ne kuma sai an wanke shi an gane ko wannan shine fatawar imam malik shi yasa an kana karanta littafin fiqhun malikiya za ga wannan ne hukuncin su maniyi najasa ne a wajen su in ya zuba sai an yi wanka wannan ba matsala amma in ya taba tufafi sai an wanke yana danye ko ya bushe wannan kuma ita ce ruwayar da aka samu daga imam ahmad cewa maniyi in an kankare shi ya wadatar ya tsarkaka tufafin ya tsarkaka ba sai an wanke ba amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan annal mani ya ɗahirun da yawa malaman musulunci sun tafi akan mani ba na jasa ba ne mani yana da tsarki tsarkakakke ne ba na jasa ba ne an gane ko yawa daga cikin waɗanda suka tafi akan mani ba na jasa ba ne akwai sayid na ali radiyallahu an akwai sa'ad ibn abi waqas wannan shine ra'ayinsa mani ba na jasa ba ne akwai ibn umar Abdullahi dan Umar shi ma fatawarsa mani ba na jasa bane ga kuma uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda ita ma tana da ra'ayin mani ba na jasa bane Dawud az-Zahiri shi ma ra'ayinsa kenan da Imam Ahmad kuma wannan shine mazhabin Imam Shafi'i da malaman hadisi ashabul hadis wannan shine mazhabin su cewa mani ba na jasa bane da haka tunda ba na jasa bane in an wanke shi saboda tsafta babu laifi in yana ɗanye mutum yana kyankyamin a ganshi a jikinsa ya sa ruwa ya wanke ya aikata mustahabbi in kuma ya bushe ya sa farce ya kankare shi ya kaɗe shi kenan ya wadatar ba na jasa ba ne sun kawo dalilansu da yawa daga ciki har da cewa mani shine asalin ɗan adam bayan da za a asalin ɗan adam ya zama na jasa ina fata gane su kuma hujjarsu imam malik sun ce ayin mafitarsu ɗaya da bawali daga cikin hujjojin da suka kasance ce mafitarsa ɗaya da bawali da aka hukuncin bawali hukuncinsa mafitarsa ɗaya da mazi mazi na jisa ne da haka shi ma an gane ko sun ce bawul mazi wadiyu maniyu duk suna fita daga guri ɗaya duk na jisa ne to tun da albawul da almaziyu da alwadiyu an ce na jisa ne to shi ma almaniyu na jisa ne an fahimta ko amma wannan mazhabin mafi yawan malamai sun ce mani ba najasa bane da haka in mutum ya tashi shi ya fitar da mani zai yi wanka inda mani ya taba ba sai an wanke ba in mutum ya kankare shi ya wadatar ina ba ta gani qala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun sun kuma sake yin hujja da hadithin na Aisha duk da cewa a layth ibn sa'ad shi ma ya tafi akan mani da jasa ne amma ya ce in mutum ya yi sallah da shi ba sai ya sake sallah ba wannan shi ne fatawar lais bin sa'ad an gane ko hassanul basari shi kuma ya ce ba a sake sallah an gane ko wato idan ya zamanto akwai shi a jikin tufafin dan adam ba a sake sallah in a tufafin ɗan adam yake amma ana sake sallah in a jikin ɗan adam yake jimalin hasanul basari idan mani ya zubo ya taɓa jikin mutum bai sani ba ya sallah hassan albasar ya ce daga baya sai ya ji jikinsa ya ɗanyi masa kadabarbar haka yana duba sai ga mani ya fitar to hassan albasar ya ce sai ya sake sallah amma da ya ji tufafinsa ya ɗan shi ya san ba sitati ya sa kayansa ba sai ya ji kayan sun ɗanyi kamar an sa sitati yana duba sai ga mani ya fitar kuma ya riga ya sallah hassan albasar ya ce ba sai ya sake sallah ba in tufafi ya taba ba sai ya sake sallah ba in ko jikinsa a jikinsa ya yi sallah da shi a jikin a jikinsa to sai ya sake sallah an gane ko layis bin sa'ad yake cewa shi kuma ya yarda da jasa ne amma an yi sallah da shi sallah ta yi ba sai an sake ba to wannan kaga ra'ayin jumhur dai sun tafi akan cewa mani ba najasa bane qala abu isa daga cikin hujjarsu suka ce ga na Aisha ta ce tana kankare shi wasu kuma suka ce eh sun yarda najasa ne in yana ɗanye wajibi ne a wanke in ya bushe kankarewa ta wadatar amma dai sunansa ba zai canza ba daga najasa na fata an gane qala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun abu isa tirmidhi yake cewa wannan hadithi ne hasanun sahihun imam muslim imam abu dawud imam nasai ibnu maja da sun ruwaito wannan hadithin wa huwa qawlu ghayr wahid min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine kaulin da dama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su minal fuqaha daga cikin manyan malaman musulunci mithli sufyan ath-thauri kaman sufyan ath-thauri wa shafi'i da imam shafi'i wa ahmad wa ishaq qalu suka ce fil mani mani yusibu thawba idan ya taba tufafi yujzi'uhul fark farku kankarewa ta wadatar wa illam yughsal ko da ba wanke ba an kankare kawai yayi wa haka za ruwaya an mansurin haka aka ruwaito daga mansur an ibrahim an hammam ibn al-harith an aishata mithla riwayat al-a'mash shi ma mansur ya ruwaito ruwaya kamar riwayar a'mash wa rawa abu ma'shar hadha al-hadith abu ma'shar shi ma ya ruwaito wannan hadithin an ibrahim an al-aswad an aisha wa hadithul a'mash asahhu amma hadithin a'amash shine ya fi inganci amma malamai suka ce bai fi hadithin wato hadithin a'amash da kuma hadithin abu ma'ashar duk ingancinsu ɗaya ne babu zancen ruwayar a'amash ta fi inganci fiye da ruwayar abu ma'ashar domin kowannensu an samu waɗanda suka yi masa mutaba'a na fata gane suka ce shi ruwayar a'amash ta ba'ahu mansur da alhakim alhakam kai ta ba'ahu almansur walhakam wannan ruwayar a'amash abinda yasa aka ce tafi inganci saboda an samu waɗanda suka yi masa mutaba'a cikin waɗanda suka yi masa mutaba'a akwai ainihin wato akwai alhakam sannan akwai mansur to sai malamai suka ce a to ai ita ma ruwayar abu ma'ashar in dai matsalar mutaba'a ne shi ma ruwayarsa akwai mutaba'a domin shi ma ruwayar abu ma'ashar ta ba'ahu abu ma'ashar shi ma ta ba'ahu wadawa suka ce ta ba'ahu hammad wal mugira wa wasil da haka ta fuskar inganci duk sun inganta ruwayoyin da ruwayar amash da ruwayar abu ma'ashar dukkaninsu sun inganta an gane ma'ana ɗan abin da muka zakulo na ilimi shine cewar da abu isa tirmidhi yayi cewa wa hadithul a'amash asahhu me yasa yace hadithun a'amash asahhu saboda tabahu mansur wal hakam sai suka ce to ai in dai wannan ne yasa yace asahhu to shi ma ruwayar abu ma'ashar shi ma ai an samu mutaba'a taba'ahu hammad wal mugira wa wasil da aka duk ingancin su ɗaya da aka duk ruwayoyi ne ingantattu babu ghasilil maniyyi min ath-thaw babun a wanke maniyyi in ya taba tufafi قال حدثنا حماد أحمد ابن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وحديث عائشة وفي الباب عن ابن عباس وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك لأنه وإن كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره قال ابن عباس المني بمنزلة المخاط فأمطه عنك ولو بإذخرة abu isa tirmidhi ke cewa ahmad ibn mani ya zantar da su wannan hadithi shi kuma abu muawiya ya zantar da su daga amr ibn maimun ibn mihran daga sulaiman ibn yasar sulaiman ibn yasar al-hilali al-madani shi kuma daga nana aisha radiyallahu anha annaha ghasalat maniyan nana aisha radiyallahu anha ta wanke mani min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan ne su imam malik suka ƙara yin hujja cewa to ai gashi an wanke shi daga tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka hukuncin sa wankewa qala abu isa abu isa tirmidhi ke cewa hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne hasanun sahihun akhrajahu sita dukkan ashabu kutubu sita da sun rawaito wannan hadisin wa fil babi an ibn abbasin a cikin wannan babi an samu hadisi daga ibn abbas wa hadithu aisha hadithin na aisha annaha ghasalat maniyan hadithin cewa na aisha ta wanke mani min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa bi mukhalifin li hadithil farq bai saba wa hadisin kankarewa ba dan kawai ne ce to ai gashi ita ma an ruwaito ta wanke da haka hukuncin mani najasa ne sai an wanke to sai malam abu isa turmidi yake cewa wannan ruwayar tana na aisha cewa ta wanke mani a tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ruwayar bata ci karo ko ta saba da ruwayar kankarewa ba li'annahu wa in kana farko domin yanda al'amarin yake ko da yake kankarewar yujzu ta wadatar faqad yustahabbu lirrajuli amma an so ga mutum Allah yura ala thawbi atharu kar a ga gurbi ko alamar mani a tufafinsa da haka in yaga za a gane cewa ga alama nan a jikin tufafinsa yaga za a gane kaga ya wanke shi yafi wankewar mustahabbi ne ba wajibi bane shi yasa qala ibn abbas abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yake cewa almaniyu shi fa mani bi manzilatil mukhab matsayin majina yake idan majina najasa ce to mani najasa ne in ji abdullahi dan abbas in ku ka yadda majina ba najasa ba ce yanzu za ka iya face ta ko ka sa hankacif ka goge ta kuma ka mayar da shi cikin aljihunka kuma ka ci gaba da sallah da shi ba kuma wanda ya taɓa maka cewa inkarin cewa ka sa ka cire abinin wato majina da abin ko ka goge da tishu kuma ka mayar cikin aljihunka da aka baka da sallah domin abdullahi dan abbas ya ce da mani da majina matsayinsu guda ka ku ga ba wanda zai ga majina a tufafin sai ya batta sai dai yin kazami ne ko a yin mutum ya ga majina zai kawar da ita saboda mai tsafta to in mutum ya ga mani a tufafinsa zai kawar da shi ne saboda mai tsafta ba dan yana da jasa ba ba a miɗuhu an ka shi sa abdullahi dan abbas ya ce da ka ga mani a jikin tufafinka ba shi da maraba da majina da haka ka kawar da shi daga jikinka walau bi izkhiratin koda da tsaure ne tsaure wata ciyawa ce izkhir an gane ko tana da kamshi tana da lemon grass wasu suna fassara shi da lemon grass wannan wanda ake shayi da shi za ga masu sai da kayan shayi da na'ana da ko wani kamar ciyawa za ganta mai tsawo haka izkhir kenan to ko shi dan kara ka samu ko wani dan abun nan kawai ka goge da shi shikenan yayi ka gani kenan akwai tishu mutum ya sa tishu ya yago tishu ya goge inda mani yake shi kenan ya yi kamar yadda mutum yake kawar da majina daga hancinsa da tishu babu ma ja a fil junube yana muƙabala an yagtasil babin da zai magana a kan shin mutumin da janaba ta kama shi zai iya yin wanka wato bacci kafin ya wanka lalle ana sanyi kuma ga janaba ta same shi kuma kila babu ruwan ɗumi to yana so kuma ya kwanta bacci zai iya kwantawa bacci ba sai yayi wanka ba ko lalle sai yayi wanka kafin ya kwanta bacci qala haddathana hannadun قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه قال أبو عيسى وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام وهذا الصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق أبو عيسى الترمذي كتشوى hannadu ibn sari ya zantar da mu wannan hadithin shi kuma yake cewa abubakar ibn ayyash al-asadi al-kufi ya zantar da mu wannan hadithi daga abi ishaq as-sabi'i kenan abi ishaq as-sabi'i an al-aswad an aisha daga al-aswad daga nana aisha radiyallahu anha qalat tace nana aisha radiyallahu anha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanamu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin bacci wa huwa junubun alhalin yana da janaba wala ya massu ma'an baya taba ruwa ma'ana yakan kwana da janaba sai da sai da asbahin wanka kenan قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق نحوه قال ابو عيسى ابو عيسى الترمذي كتاب وهذا قول سعيد بن المسيب wannan shine ra'ayin sa'id ibn al-musayyib sayyidu tabi'in wa ghairihi da waninsa cewa in mutum janaba ta kama shi baya son ya taba ruwa ba tare da yayi alwala ba ba tare da yayi wanka ba zai iya kwantawa in ya tashi sai kuma yayi ainihin wato wanka wa qad rawa ghairu wahidin an al-aswad an aisha ta an nabi sallallahu alaihi wasallam da dama sun ruwaito hadisi daga aswad daga nana aisha daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatawadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin alwala qabala an yanama in janaba ta same shi ba wanka zai ba a lokacin to yana yin alwala qabala an yanama kafin yayi bacci wa hadha as kuma wannan ruwayar ita tafi inganci fiye da waccan ruwayar cewa yana janaba tana kama shi ya kwanta ya bacci ba tare da ya taba ruwa ba na fata an gane wa hadha as wannan riwayar ita ce mafi inganci min hadisi abi ishaq daga hadithin abi ishaq at-tabi'i an al-aswad da ya jiyo shi daga aswad wa qadrawa an abi ishaq hadha al-hadith shu'ba wa thawri wa ghayr wahid da shu'ba da thawri da wasu da dama sun ruwaici wannan hadithin amma ta hanyar abi ishaq at-tabi'i amma waya rauna suna ganin anna hadha wannan galadin kuskure ne aka samu min abi ishaq daga abi ishaq at-tabi'i cewa dan hadisin yana da tsawo shi kuma abu ishaq sabii sai ya yanko daidai gabar da yake so ya istishhadi to sai ya kuskure wajen yankowar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam janaba tana kama shi ya kwanta ba tare da ya taba ruwa ba wannan kuskure ne daga abu ishaq sabii an gane ko ruwayar da tafi inganci shine ko da ba zai wanka ba yana yin alwala kan ya kwanta bacci ko kun fahimta yawa wayanda suka yi ruwaya daga abi ishaq su ma sun ga suna ganin cewa kuskuren daga shi abu ishaq ne domin hadisin yana da tsawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwantawa farkon dare ya tashi ya biya bukatarsa sannan ya koma ƙarshen dare ya yi wanka na fata gane to yana tashi ya biya bukatarsa wasu suka ce bukatar nan ana nufin ya shiga ban ɗaki ya kama ruwa ya fito kaga zai fito ne koma bacci ba tare da yayi alwala ba ko wanka wasu kuma suka ce ya biya bukatan nan ana nufin bukatarsa da iyali na fata gani to haka suka tattauna da haka hadisin yana da tsawo shi abu ishaqa sabi'i sai ya ikhtisarin hadisin to kuskuren da aka samu wajen ikhtisarin anan yayi kuskure sai ya ruwaito maganar cewa baya taɓa ruwa sam sam in janaba ta same shi la wanka wala alwala amma hadisi mafi inganci shine idan mutum janaba ta kama shi ba zai samu yin wanka ba to yayi alwala in yayi tsarki sai alwala shikenan sai addu'a sai kwanta ba ko babu ma ja a fil wudu'i lil junubi idza arada an yanama babun da yazo na yin alwala ga mai janaba in yana so ya kwanta ya bacci qala haddathana muhammad ibn al-musanna qala haddathana yahya ibn sa'id an ubaidillah ibn umara an nafi'in an ibn umara an umara annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ayanamu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda'a قال وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة قال أبو عيسى حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام أبو عيسى الترمذي كتاب محمد بن المثنى يا زنتد سوى حديثي شيكما يحيى بن سعيد القطان يا زنتد سوى دقى عبيد الله بن عمر دقى نافع مولى بن عمر كنا عن ابن عمر دقى عبد الله بن عمر عن عمر شيكما دقى ما هي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama a yanamu ahaduna shin ɗayanmu zai iya kwantawa ya bacci wa huwa junubun alhalin yana da janaba ba tare da yayi wanka ba qala manzo Allah ce na'am idza tawadda kaga ya ƙara fito mana da mas'alar babin da ya gabata yace eh zai iya kwantawa ya bacci in yayi alwala qala wa fil babi ya ce a cikin wannan babin an ammar an samu hadithi daga ammar ibn yasir wanda imam ahmad da imam tirmidhi sun fitar da wannan ruwaya ta ammar wa aisha na aisha ita kuma aljama'a sun fitar da ruwaya ta wa jabir shi kuma jabir lam aqib alai wa abi sa'id lam aqib alai wa ummi salama ita kuma ummi salama al-imam qabarani ya fitar da ruwaya ta a cikin al-kabir qala abu isa abu isa tirmidhi kita hadithu umara hadisin sayyidina umar radiyallahu anhu ahsanu shay'in fi hadha albab shine mafi kyawun abin da aka ruwaito na hadisi a wannan babin wa asahhu kuma shine mafi inganci wa huwa qawlu ghayr wahid min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine kaulin da dama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wattabi'ina da tabi'ai wa bihi da wannan wato kaulin yaqulu sufyan ath-thawri wa ibn al-mubarak wa shafi'i wa ahmad wa ishaq da Sufyanu Thauri Ibn al-Mubarak Imam Shafi Imam Ahmad Ishaq bin Rahuya wannan dukkanin sun tafi akan wannan fahimta da ra'ayi qalu sun ce idza arada al-junubu an yanama idan mai janaba yana so ya kwanta ya bacci ba lokacin yake so ya wanka ba tawadda'a to yayi alwala qabla an yanama kafin yayi bacci to shin alwala wajibi ce ita ko mustahabbi wasu malaman sun ce wajibi ce domin tambaya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ɗayanmu zai iya kwantawa bacci yana da janaba sayyidina umar ayar kudu ahaduna wa huwa junubun ɗayanmu zai iya kwantawa yana da janaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am idza tawadda ya ce zai iya kwanta ya baccin yayi alwala to idan hukuncin wannan alwala tunda dai ba sallah za a yi da ita ba tunda yana da janaba shin wajiba ce ko ba wajiba ba ce wasu cikin malamai suka ce wajiba ce jumhur mafi yawan malamai suka ce mustahabbi ne akan kayi alwalar ka aikata mustahabbi babu ma ja fi musafahatil junub babun da ya zo na ina hukuncin gaisawa da mai janaba mutum janaba tana tattare da shi bai wanka ba za ku iya yin musafaha da shi قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال فانخنست منه فانبجست أي فانخنست فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت أو أين ذهبت قلت إني كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجس قال وفي الباب عن هزيفة وابن عباس قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب حديث حسن صحيح وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا ومعنى قوله فانخنست أي تحنيت عن أبو عيسى الترمذي yake cewa ishaq ibn mansur ya zantar da su wannan hadithin shi kuma yace sa'id ibn yahya al-yahya ibn sa'id al-qattan ya zantar da su hadithin shi kuma yace humayd ibn dawil ya zantar da su daga bakar bin abdullah al-muzani shi kuma daga abi rafi'in shi kuma daga abi huraira Allah ya kara masa yadda abu huraira radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da abu huraira wa huwa junubun wa huwa fi ba'd turuqil madina a wata ruwaya ya haɗu da abu huraira a wata hanya cikin hanyoyin madina wa huwa junubun to lokacin da ya haɗu da abu huraira abu huraira yana da janaba wannan suka ce malamai suka ce wannan yana nuna halaccin jinkirtar da janaba ba lalle sai kai wanka nan take ba za ka iya jinkiri daga baya kai wanka domin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da abu huraira akan hanya kuma abu huraira yana tare da janaba qala abu huraira yake ta fambajastu ai fankanastu sai na zare jikina sai na silale fagta saltu sai na je na yi wanka thumma ji ito sannan sai na dawo faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da abu huraira baya tare da su sun haɗu da abu huraira amma ya lura abu huraira daga baya baya shi yasa ake son shugaba ya zama mai monitor mai kula manzo Allah ya lura cewa Abu Huraira fa bai masa sallama ba ba kuma ya gaya masa ga inda zashi ba ma ya ga bai ganshi ba da haka da ya dawo sai ce aina kunta ya Abu Huraira au aina zahabta ce ina ka tafi qultu Abu Huraira sai ce inni kuntu junuban ai dazun nan da muka hadiya makin Allah ina da janaba ne a wata ruwaya fakarihitu an ujali saka sai na bai kamata in ci gaba da zama da kai ba wa ana ala gairi ɗaharatin alhalin ba da tsarki zan zauna da kai ya ma'aikin Allah kuma a ce ina zaune ba da tsarki duk sai na ji ban sake ba duk sai na ji ba na jin daɗi shine sai na zare jikina sai na maza maza na je na wanka shine sai na dawo qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal muslima la yanjusu manzo Allah ya ce to ai shi mumini ko a wafi riwayatin innal mumina a wata ruwaya manzo Allah ya ce mumin a wannan ruwaya kuma innal muslima ai shi musulmi la yanzu su baya zama najasa hayyan wa mayyitan shi yasa wannan shine daga cikin hujjojin malaman da suka ce musulmi ko ya mutu ba najasa bane la yanzu su hayyan wa mayyitan me yasa suka ce innal mu'mina la yanzu su manzo Allah ya ce mumini baya zama najasa an gane ko sannan da wannan suka ce idan mutum yana tare da wani babba kuma ya san in ba in ya tafi ba tare da ya yi wa babban sallama ba babban akwai yiwuwar ya neme shi ta ina wani yake kuwa to ba daidai ba ne ya zare ya kwashe takalman sai tafi ba tare da babban ya sani in zai tafi sai ce zan tafi ko ina da uzuri ko kaza kaza akalla ya zama to ya sani ba sai ya dawo yana ina wani a ce ai tun da zai tashi ya tafi ai tun da zai tafi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya aina kunta ya aba huraira har ma da yace ai abin da ya faru kaji kaji kaji yace to ai shi mumini baya zama na jasa dan ka zauna tare da mu mun gaisa tare da kai mun yi hira tare da kai mun yi gogayya tare da kai wannan ba wani matsala bane dan mutum yana da janaba an yi haka da shi ba damuwa bane qala wa fil babi yace a cikin wannan babin an huzaifa an samo hadisi daga huzaifa wa ibn abbasin ruwayar ibn abbas albazar ya fitar da ita amma a cikin isnadin akwai mandal ibn ali shi kuma wasu daga cikin malamai sun raunana shi qala abu isa wa hadithu abi huraira amma wannan hadithin na abu huraira radiyallahu anhu annahu laqiya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam huwa junubun lokacin yana da janaba hadithun hasanun sahihun wannan hadithi ne wanda yake hasanun sahihun imam al-bukhari ya fitar da shi da imam muslim wa qad rakhasa ghayru wahid min ahli al-ilm da yawa daga cikin malamai ma'abota ilimi sun yi sassauci fi musafahatil jurbi wajen yin musafaha da gaisa da mutum yana da janaba babu laifi dan an gaisa da mutum alhalin yana da janaba walam yarau bi araqil junubi wal ha'id ba'san sannan da yawa daga cikin malamai ba sa ganin akwai wata damuwa game da gumin mai janaba ko mai haila wani sai ce ai sai ka ji kwakule kwakulen tambaya malam ina hukuncin mutum ne yana da janaba sai kuma yayi gumi to tufafinsa wannan gumin ya taba da aka tun da gumin ya tsatsafo daga jikin mai janaba ina hukuncin wannan tufafi da aka sai malamai suka ce babu wani laifi game da gumin mai janaba da mai jinin haila don mace tana jinin al'ada ta yi aiki ta yi gumi wannan gumin da ya tsatsafo ya taba tufafinta ba za a ce tufafinta ya zama da jasa ba saboda gumin da ke jikinta ita ai tana ba ta da tsarki wa ma'ana qaulihi fankanastu ai tahannaitu minhu ma'anar fan halastu ai shine na dan nisance shi ma'ana na tafi na bashi na je na wanka na maza na je na dawo an gane ko tanahaitu minhu ko fan halastu ya ani tanahaitu tanahaitu shine na dan bashi guri haka na dan tafi na je na wanka na dawo muna da lokaci lokaci ya cika to insha Allah sai mu tashi babi na 90 abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh